أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka fatahul majid li sharhi kitab tauhid yau muna biyu ga watan shawwal sha'ban afwan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya na da 2022 har yau muna cikin babi na babu addu'a ila shahadati Allah ilaha illallah bayan malam ya kawo maganar malam qala al-musannif rahimahullah wa qawlihi ta'ala qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wama ana min al-mushrikeen bayani ya gabata akan wannan aya da malamin sharhi har zuwa fadar da ya ce wa ta'ammal kaifa na sabahun fi hadhihi al'aya ilasmin rahman mun ga wurin ko shahi na gomiya tara da takwas kala wa ta'ammal ka yi tsokaci kaifa na sabahun fi hadhihi al'aya ilasmin rahman can Allah maɗaukaki mu ya ce, Kala waje alna minu ma'immatan ya duna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinu gabananta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما نعم نعم قال وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن kai tsokaci ka yi tunani yaya Allah maɗaukaki ya dangana wa'annan mutane a cikin wannan ayoyi ya zuwa sunan shi ar-Rahman wanda yalwashi ta game kowa da kowa a duniya mai rai da mara rai da mumini da kafiri Allah maɗaukaki ba abinda rahmar shi ba ta shahe shi ba a nan duniya. liyu'lam aw liya'lam khalquhu anna hadha innama naluhu bi fadli wa rahmatihi wa mahdi judihi wa minnatihi domin mutane su san cewa wannan abu same shi ba sai da falalar Allah madaukaki da rahmar shi da tsantsar kyautar shi da kuma ni'ima da ya musu. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum fi hadhihi surati al-ghuraf wa hiya al-manazil al-'aliya fi al-janna. Hallau kai tsokaci yaya Allah madaukaki ya sanya sakamakon wannan mutane a cikin wannan kama sune dakuna al-ghuraf wahiyar manazilil aliya fil janna masabki ne wanda ya zamanto madaukaki a aljanna hadha lamma kanat al imamatu fi din min ar rutab al aliya wannan sun samu wannan gajiya ne lokacin da ya zamanto shugabanci a cikin addini wani matsayi ne wanda ya zamanto mai girma matakai ne wanda suka zamanto madaukaka بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا بل أتي متن الله يا سنيا شغبا na addini wanda za a yi koyami da shi na daga cikin mafi ɗaukakan matsayi da martabobi wanda za a ba wani bawa a wannan duniya kana jaza'uhu alaiha al-ghuraf al-aliya fil janna sai zamanto sakamakon shi a bashi mazamni masabkai madaukaka a aljanna wa hadha bi khilafi talab ar-ri'asa wannan kuma ya sha bamban da wanda yake neman mulki na duniya fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha li yanalu biha agradahum mala yace domin wanda suke neman mulki na duniya suna gwagwarmaya ne a neman wannan mulki su same shi domin su samu munhohinsu na nan duniya min al'uluwi fil ard na a ce maɗaukaka ne a doron ƙasa da an ga mutum a bashi hanya tare mutane kar su huce sai ya huce zamanto babu wani wanda ake gani sai shi wata'abbudul qulub lahum kuma da cewa zukata su bauta musu wa mailiha ilaihim mutane su karkatu ya zuwa gare su ba ga Allah ba madaukaki wa musa'adatihim lahum ala jami'i ala jami'i agradihim da taimakawa mutane da za su musu absa dukkan manuhoyinsu ma a kaunihim alina alaihim duk da cewa suna saman su qahirina lahum sun rinjaye su sun yi rubda ciki da su da dukiyoyinsu. Tari ba ala hada, fatarattaba ala hada, hada talab minal mafasid ma la ya'lamuhu illallah sai zamanto a wannan bisa neman mulki na duniya aka samu ɓanna masu yawa wanda ba wanda ya sani sai Allah maɗaukaki. Min albaghi wal hasad na ta'addanci da ake da hasada. Za ka ga saboda neman mulki mutane sun yi sihiri da sai an kashe wani, an sha jinin wani, an yi aiki da wani. Lokacin da siyasa za ka ga ta, ta tashi, a wannan lokaci in kai la'akari za ka ga an yi kashe-kashe, ta'addanci. da hasada da take biyowa baya ga wanda aka ya sha kayi aka kada shi sai kawai hasada ta biyo wato guyan da shishigi wal hiqd da kaita wal zulm da zalunci wal hamiyya lin nafs duna haqqillah da neman kare kai ba haƙƙin Allah madaukake zaka mutum iya ta fada da kunhon baki ba dan Allah ba kawai saboda ya kare muradin shi kare kanshi وتعظيم من حقر الله da girmamar da wanda Allah maɗaukaki ya ɗauke shi ba kowa ba ya wulaƙantar da shi wa ihtiqari man akramahullah kuma da wulaƙantar da wanda Allah maɗaukaki ya karrama shi saka wanda ba kowa ba tantagaryen makiyin Allah ne amma sai ka ga yin siyasa sun ɗaukaka shi wanda ya zama to mabiyan Allah ne sai ka ga ba kowa ba an ɗauke shi ba kowa ba wala tatimmu ri'asatu dunawiyya illa bidhalik kuma shugabanci na duniya baya kasancewa sai da wannan da wuya ne a samu shugabanci ba a shiga irin wannan hali ba da ta'addanci da hassada da kaskantar da wanda Allah ya karrama da da girmama wanda Allah madaukake ya kaskantar ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد بل ما ba a samu wannan shugabanci na duniya sai abin da ya samu linki ba linki na banna banna daban-daban warwasa ifi ama an hada su kuma shugabanni sun makabce game da wannan fahimta da wannan ma'ana fa idza kushifa al-ghita'u tabayyana lahum fasad ma kanu alayhi lokacin da za a yaye musu wannan rihi na mugun na rashin fahimta to a wannan lokaci za ta bayyana a gare su bannar da suke cikinta wala siyama idza hushru fi sifati zam musamman marar da za a tara su a lokacin da suke cikin sifa ta ƙwayar zarra يطوهم أهل موقف بأرجلهم wanda wanda suke tsaye ranar tashin kiyama za su yi ka taka su da kawahuwansu ihanatan lahum wa tahqiran wa tasgiran ba dan komai ba saboda wulakantar da su da kaskantar da su cewa ba kowa bane ba komai bane a wannan rana kama sagaru amrallah kamar yadda a nan duniya suka karamtar da suka kaskantar da al'amuran Allah madaukaki wa haqqaru ibada kuma suka wulakantar da suka ɗauki bayan Allah ba kowa ba komi ba ne ba a nan maganan malam ta ƙare ƙala in ta haka lamuhu rahimahullahu ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجا ما لك cewa an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yadda Allah ta kar tabbata gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'adh dan Jabal ya zuwa kasar Yaman qala la sai ya ce mishi innaka ta'ti qauman min ahli alkitab ka sani kai zaka zo wa wasu mutane wanda ma'abuta ilimi ne Allah ya ba su littattafai Yahudawa da Kirista nan suna da ilimi me ya kamata ya yi ya yi shiri inda yadda za ka tunkari mai ilimi ya sha bamban da yadda za ka tunkari jahili kuma musamman ma al'amar na ilimi ne domin da'awa ne ya zuwa addinin Allah maɗaukaki ya zuwa tauhidi ya zuwa sauran dangogi na ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ajanda me zai fara kira tunda kiran su ne zai yi zuwa musulunci sai fara da abin da ya zamanto shine mafi muhimmanci a cikin addinin musulunci wanda da shine mutum zai shiga musulunci kuma da shine zai tsira a nan duniya da lahira qala falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadata Allah ilaha illallah ya kasance farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine shaidawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah kinan su yi watsi akan cewa Uzairu dan Allah ne ya cancanci bauta mai su yi watsi akan cewa Isa dan Allah ne shi ma ya cancanci a'a dukkan wannan ba abiban bauta bane bayi ne na Allah abin bauta na gaskiya shine Allah wa fi ruwaya tazo yazo a cikin wata ruwaya daban ila an yuwahhidullaha ka kiraye su ya zuwa su kaɗaitar da Allah da bauta. In ma suna bautar wani suna gamawa da bautar Allah, to kiraye su su yi watsi da wanda ba koma bayan Allah ba ne ba, samu ikhlasi su kaɗaitar da Allah maɗaukaki da bauta. Wannan sai zamanto shi ne mafi muhimmanci, kuma haka mutum ya kamata ya kasance a rayuwar shi. Ya auna duk al'amari wanne ne mafi muhimmanci sai ya fara da shi. sai zo abin da yake da muhimmi ne sannan kuma abin da zai biyo baya kai ya bar abu na kware wanda ya zamanto ya yi muhimmanci ya kama abin da ya zamanto kuma bayan mai muhimmi ne qala fa innahum ata'uka lidhalik idan suka ma biyayya akan wannan fa alimuhum to ka sanar da su ko ka karantar da su annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ta sanar da su ka ilmantar da su cewa Allah maɗaukaki ya farlanta sallah guda biyar a kansu a cikin kowane yini da dare kenan salloli guda biyar cikin yini da dare amma asuba azhar la'asar magruba isha wannan farali ne a kansu fa inhum ata'uka lidhalik idan suka ma biyayya ga wannan fa alimuhum ka sanar da su ko ka ilmantar da su anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadh min aghniyai cewa Allah madaukaki ya farlanta sadaka zakka akan su wadda za a amsa a karbe ta daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim a ba talakawansu ‘yan uwa tsari na musulunci da Allah ya sa musulmi suna bin shi sau da ƙafa ba a cewa ba za a samu talaka ba talauci abu ne wanda Allah ya kaddara dole a samu mai arziki a samu talaka to amma da ba a samu mugun talaucin ba da zai kai ga mutum ya kwana bai ci ba inda masu dukiya wanda Allah maɗaukaki ya ba dukiya za su hudda zakka kuma su hudda ta a yanayin da Allah maɗaukaki ya umarni a hudda. Sai zamanto musulmi su suke ɗauke da ‘yan uwansu da musulmi, nauyin ‘yan uwansu musulmi, da wannan zakka wanda ba yadda zai samu abincin da zai ci. fa'inuhum a ta'uka lidhalik idan suka ma biyayya akan wannan fa iyyaka wa kara'ima amwali to ka shedinka wajen daukar zakka amsar zakka kadda ka duba mafi tsada daga dukiyoyinsu wanda ake ji ka dauke shi a matsayin zakka misali mutum iya da raƙumma kar ka duba wanda ya zamanto shine bajimi ƙato a cikin garke ka ce za ka ɗauke shi da sunan zakka ko raguna ko awaki ko abin da ya kama da haka ka duba dai wanda ya zamanto shi ba kasashe ba shi kuma ba wanda ya yi kwarai ba tsaka-tsakiya wattaki da'awatal mazlum idan ka yi haka nan to ka zalunce shi sai zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta kowa ne ko da kafiri ne فإنه ليس بينها وبين الله hijab domin ba ta da wani kangiya tsakaninta da Allah madaukaki Allah ba zalimin sarki bane mai bin kaidin bawa ne wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta ya shaidawa Allah madaukaki Allah ya saka mai ko badan badade Allah sai ya saka mishi isa wani hadisi zai wani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ce wallahi ina tabbat ko sai na rinjayar da shi ko da tsawon lokaci ne la'an suran na walau ba da hini da wanda aka zalunta ne to kai wanda aka zalunta don kai addu'a ka kai gajin kirin karɓa addu'a ka Allah ya karɓe ta ko da ko ba a wannan lokacin ba ne ba wannan sai karantar da mu mataki na da'awa kiraye zuwa ga Allah maɗaukaki duk abin da za ka yi na farko ka kira mutane zuwa su bautawa su san menene Allah menene haƙƙi na Allah da wannan ne za su bauta mashi kamar yadda yake so su kadaitar da Allah madaukaki da bauta malam ya yi sharhi kala alhafiz kana ba'atha ba'athu mu'az ila al-yaman sanata 10 na manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika mu'az dan jabal zuwa yaman hijira tana da shekara goma ƙabla hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam gabanin hajjin manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kama zakarahu al-musannif kama yanda malam ya ambata yani al-bukhari da yace al-hafiz fi awakhir al-magazi a ƙarshen kitab na magazi a cikin sahih bukhari kenan bangare wanda yake bayanin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila kana zalika fi akhir sanati 90 wasu malamai suka ce a ya aika Mu'adh dan Jabal ne sallallahu alaihi wasallama zuwa Yaman a karshen shekara ta tara da hijira inda munsarafihi munsarifihi sallallahu alaihi wasallama min Tabuk a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yaƙin Tabuka رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك إمام الواقدي يروي تونا بياني da isnadin shi zuwa Ka'ab dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa akhrajahu bin Sa'd fi tabaqat Muhammad bin Sa'd ya fitar da wannan alittayin shi a tabaqat tabaqat al-kubra ibn Sa'd anhu daga Ka'ab bin Malik hallo واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه dukkan malamai sun hada ra'ayi akan cewa Mu'adh dan Jabal bai dawo daga Yaman ba daga aiken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi har sai da cikin khilafa ta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar Siddiq ya kama khilafa sai a ƙarshen khilafa wannan ya dawo iya nan iya karantar da musulmi addinin musulunci ثم توجه إلى الشام فمات بها sannan bayan haka nan ya tafi sham ya mutu a can qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa wa min fada'ili mu'adh radiyallahu anhu na daga falala da fifikon mu'adh dan jabal annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallama ila al-yaman muballigan an sha manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa yaman saboda ya isa sako daga gare shi kuma tabbat wannan ya kai falala shi manzala sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi mutum ya aika shi a matsayin ma'aikin shi ne ya je ya isa su da sako wannan falala ta kai falala na'am wa mufaqqihan wa mu'alliman wa hakiman ya aika shi saboda ya karantar da mutane wanda yake ya fahimci addinin musulunci mu'alliman wanda zai karantar da mutane wa hakiman kuma wanda zai yi hukunci tsakaninsu qauluhu innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lalle zaka zo wa wasu mutane wanda ma'abuta littahi ne qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace yani bihi al-yahud wan nasara ana nihin yahudawa da kirista li'annahum kanu fil yaman akthar min mushrikil arab wa aglab domin sun kasance a yaman sun yi yawa daga mushrikan larabawa kuma sun yi rinjaye ko sun yi rinjaye wa inna ma nabbaha ala hadha liyatahayya li munazaratihim zala sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'adh dan jabal wannan domin yayi shiri game da munazara da za su kawo hujja in kawo hujja faɗi dalili ga abin da nazo da shi kawo abin da ka zo da shi kowa ya kawo dalili a ga wane ne yayi nam wa qala al-hafiz huwa katawti'a lil wasiyya wannan ya kasance kamar wani shimfiɗa ne mataki ne na za a wa mutum wasiya a kan shi li ya jima'a himmatahu alai domin ya tattaro himmar shi akan abin da za a gaya mashi qauluhu falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ya kasance farkon abin da zaka kiraye shi zuwa gare shi shine shaidawa tabbatawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah kala shahadatu rufi'a ala annahu yakun an ce shahadatu absa kasancewar suna ne na kana yakun fal yakun fi'il amr nan na yakun kana ne mu'akharan wanda zai zo baya wa awwal khabaruha na farkon kuma labarin shi ne muqaddam wanda aka gabatar da shi wai juzul aks kuma ya halatta a faɗi aksin abin da aka faɗi ya zamanto shahadata Allah ilaha illallah fal yakun awwalu awwala awwalu shahadata mun gane ko na'am qawluhu wa fi riwaya ila an yuwahhidu Allah hadhihi riwaya thabitatun fi kitab at-tauhid min sahih al-bukhari wannan riwaya tabbatata ce daga كتاب التوحيد أتكن صحيح البخاري وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة الله إله إلا الله ما لا يكاو ونا ياينوني يزوى ونا رواية سبدا يفدكس أبسا معنى شهادة الله إله إلا الله شيني مني أن يوحد الله كده تدى الله مدعوك كده بوتا نعم فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة domin shaidawa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah ma'anar shi kadaitar da Allah madaukaki da bauta wa nafi ibadati masuwa da kore bautar wanda ba Allah ba في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أنه أكوت رواية تزو يكسن تفرقا أبن ذاك كرايس يزوها غريشي شين سبوتا وألا مدوككي كو بوتا ألا مدوككي وذلك هو الكفر بالطاغ- بالطاغوت wannan kuma shine kafircewa dagutu wal imani billah da imani da Allah kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki ya fadi faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha cewa dukkan wanda ya kafircewa dagutu shi kuma dagutu asalin shi duk abin da bawa ya tsallake iyakar shi to wannan dagutu ne duk wanda aka ba haƙƙi na Allah to wannan ɗagutu ne mala'ika ne annabi ne iblisi ne mutum ne waliyi ne duk wanda aka ba shi haƙƙi na Allah to wannan ya zama ɗagutu sai a duba da yarda shi ne ko ba da yarda shi ba na'am قال وفي رواية نعم وذلك هو الكفر بالطاغوت نعم عند يدش طاغوت يا تبتا kenan laihi biyu gashi an bauta mashi da yarda in kuma ba da yardar shi bane ba to kuma laihi na ko ya koma kan wanda suka bauta mashi ba da yarda ba na'am qala wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illa allah yace faman istamsaka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa igiyan nan mai kwari ita ce la ilaha illa allah ba- eh, shahadatu Allah ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa fi riwayatil bukhari akwai wata riwaya daban ta imam al-bukhari fa qala ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wannan ita ce ziyada sallallahu alaihi wasallam ka kiraye su cewa lalle su shaida babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzo ne na Allah qultu la budda fi shahadati Allah ilaha illallah min saba'ati shurut babu makawa ga wannan shaidawa babu abin yimawa bauta da gaskiya sai Allah sai ta kumshi ta kumshi sharati guda bakwai la tanfa'u qa'ilaha la tanfa'u qa'ilaha illa bi ijtima'iha batta amfanin wanda ya faɗi wannan kalma sai ta wannan sharuɗa sun cika sai dukkan wannan sharuɗa sun cika a gare shi ahaduha al-ilmu al-munafi lil jahl ya zamanto mutum ya san abin da ya faɗi sai ya zanto mai ilimi da abin da ta kumsa ilimin da ya kore jahilci aga abin da muke sakaci da shi musulmi da yawa da za ka tambaye su ma'anar la ilaha illallah ta hakika ba za zai kawo mashi ba dole ne sai ka san ma wannan kalma abinda ta kumsa kuma kai aiki da shi asani al-yaqinul munafi lishak ka samu yaqini da cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ka a samu shakku tare da kai akan cewa Allah shine yayi cancanta kadai a bautawa kar kai tunanin wane ma ya cancanta ka samu shakku anya wane ma bai cancanta a bauta mashi ba نعم الثالث شرطي نأكو القبول المنافي للرد كربا كربا abinda wannan kalma ta kumsa da ma'anarta kuma da abinda ta kumsa ba tare da mene ba tare da maidawa murtani ba الرابع شرطي نأكو الانقياد المنافي للترك jayuwa da abin da wannan kalma take karantarsuwa wanda ya kore bari. Khamis al-ikhlasul munafi lishirk. Fadinta da ikhlasi, tsantsanta wannan kalma da cewa ba wanda ya cancanci a bauta mai da gaskiya sai Allah a faɗi, a cikin a faɗi kuma a aikace, wanda wannan ya kore a yake da suna shaku. Asadis shirka. السادس شرطي نشدة الصدق المنافي للكذب gaskatawa wanda ya kore karyatarwa sai sharati na ƙarshe almahabbatul munafiyatu li'adamiha so wanda ya kore dishin so ka faɗi wannan kalma kana son kana son haka nan kana jin daɗin faɗinta wanda ya kore kishiyar wannan shi ne ki kai zamanto kana faɗin la ilaha illallah kana kyaman faɗinta ko kuma kana kyama abin da ta kumsa kana wa fihi dalilun ala anna tauhida a cikin wannan hadisi akwai dalili kan cewa tauhidi alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda la sharika la wanda ya zamanto shine tsantsanta bauta ga Allah shi kadai baya da wanda ba tare da abokin tarayya ba wanda baya da abokin tarayya wa tarki ibadati masuwa da barin bautawa kuma bayan shi huwa awwal wajib shine farkon wajibi ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام dalilin haka ya kasance shine farkon abin da dukkan manzanni na Allah suka kira babu abin da suka kira daga farko sai wannan bautawa Allah shi kadai kowane annabi zaka yi iya cewa ani ibudullaha malakum min ilahin ghair ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta na gaskiya kuma bayan shi haka Nuhu alayhi salam yake cewa Allah ta'budu illa Allah kada ku saki ku bautawa wani sai Allah madaukaki wa fihi ma'an ma'ana la ilaha illa Allah mutabaqatan kina a cikin wannan da'awa da manzanni suka yi akwai ma'anar la ilaha illa Allah wadda ta dace da dukkan ma'anonin ina da sai mu tsaya anan duk da cewa babu ya kusan zuwa karshe lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk la'alla akwai ta'liki bayan la'alla darasi na gaba insha Allah mun karanta da wannan ta'liki na'am